أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقرابي فريد دهره على الإدلاكي هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ هجري لنا بهذا المحضر ولتأت في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت الاحتياج إليه آه يومنا أتكين جواهر المعاني زمان الشرين دأوكو muna magana akan siran Sheikh Ahmad bin Muhammad Tijani mun yi magana bambancin wato rahimahu addini wa rahimahu addini me bambanci ya ake bambantawa dan uwa na addini da dan uwa na jinin jiki akwai bambanci kowane ana iya bashi hakinsa amma dan uwanka na addini a karabu ilal insan ya fi kusanci da mutum saboda dan uwa na jiki aksari ana iya samu dan ya halakar da kai ma ko dan ya ci wani abu in yana gani yana da gado amma dan uwa na addini babu wannan a ciki shi yasa annabi yusuf yan uwansa suka nemi su halaka shi kaga yan uwa ne na jiki amma yan uwa na addini ba sa yin haka su ne ma suke Allah ya ja rayuwan kama dan ka zauna ko ka amfanar da su to akwai bambanci a ciki saboda haka addini gabaki daya yana tafiya akan irin wannan to shau tijani radiyallahu ta'ala ya bayyana abubuwa daban-daban a ciki a cikin irin yadda abubuwan suke gudana akwai humuli akwai humuli shine buya eh akwai kuma zuhuri shine bayyana humuli shine mutum ya buya kar a gane ka to zaka yi ta aikin alkhairi ba ka san a sani sunan shi humuli akwai zuhuri akwai abin da mutum wasu suke son su yi abu dan a gane su dan a san su sunan shi zuhuri su sufa suna cewa hubbu zuhura yamna'u zuhuri neman bayyana hubbu zuhuri eh hubbu zuhura yamna'u zuhur su bayyana mutum yana son yayi abu dan a san shi to yana hana bayyana hubbul humuli yamna'u humula neman ɓuya yana yana hanawa kai dai ka zamo abdan lillahi kawai eh to shautu jani radiyallahu ta'ala anhu idan aka kai wani mahalli to za ga in ka ga zuhurin to za ka yi kokarin kuma ya a koyi a koyi waɗansu abubuwa saboda in an bayyana wani abubuwan yana cutarwa dan wani shin aka bayyana ya gani yayi jayayya to Allah ba zai bari ba kuma to amma in bai sani ba aka ɓoye abun in ka yi abun in yi maka inkarin to zai tafi ne kawai inkarin haka ba wani abin da zai same shi to shi ne ke cewa wai hibbul humula wala hibbu zuhura yana son humuli baya son bayyana wala man ya ta'abahu kama ya tafi babu zuhudi insha Allah za mu gani a baban zuhudin sa yadda yake tafiya wai hibbu albaitar nabi al muhabbata yana son albaitin nabi da tsananin soyayya al'azima mai girma, wai wa duhun muwaddatan yana son so aljasima na jiki mai girma, waya ta bi umurihim ya damu da al'amarin ahal baita rasul sallallahu ma a kau nihi min a yana daga cikin ahal baita rasul saboda haka yana girma masu matuƙa la ya zalu harisan ala isa alhair ilaihim baya gushewa yana nuna wa mutane a yi aikin alheri zuwa gare su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa babu wani abin da yake nema ga mutane fiye da su lura da alibaitihi alibaitu rasul wa hum safinatu nuhin sune jiragen annabi nuhu man dakhalahum kana aminan wanda ya shige su yana daga cikin tsirarru ma'ana ya zama amincacce cikin abin da ake nema to abin da ake nufi da su alibaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallama jini ne innama yuridu Allah an yuziba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tatahira Allah ya tsarkake zuriyar ne daga abin da manzon Allah yake so shine waƙiyar da ta faru haka ta faru akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama A- manzon Allah yana ɗakin ummi Salma sai ya zamo ya fito da Sayyidina Ali bin Abi Talib da Hassan da Hussein da Fatima sai ya ɗauki mafi sai lullube sai ce Allah ina son su kaso su Allah ina son su kaso su eh wannan kalman da manzo Allah ya faɗa Allah ina son su kaso su to shikenan girgije ma sai da ya rufe su to wa'annan lokacin da aka zo za a yi wannan tsinuwan da su da Yahudawa fada kowa ya kira gidajensu in aka zo a zo suma naftai da fanna ja'ala la'anatullahi alal kazimina manzo Allah ai sayyidina ali da sayyida fatima su da hasan da husaini ya dauka da su za a yi ba dan komai ba saboda hum aqrabu ila allah subhanahu wataala suna kusanci da allah saboda yanayin son da annabi muhammadu yake musu fatimatu baba'atun minni fatima jinina ne ko kuma tsokata ce yasu'aha ma yasu'ani wa yafrahu ma yafrahani abinda ta yi farin ciki zan yi farin ciki wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zo da addini yayi umarni amma akan Fatima ta nuna wani abu ne yace a shari'a ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a yi shi ba ba za a yi shi ba abin da ake nufi wato sayyidina Ali bin Abi Talib ya nemi yar gidan Abu Jahal ya nemi yar gidan Abu Jahal zai aure ta san gama shiri zai aure ta manzo Allah ya ji yace Aliyu me za ka yi za ka yi aure ce ya ce to ba za ka haɗa 'yar annabin Allah da 'yar aduwullahi ba. Yawa, in kaga wannan shari'a ne yin aure, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ka aure ta to ka saki Fatimatu. Eh, ka saki Fatimatu sai ka shigo da wancan, amma ba za ka haɗa 'yar annabin Allah da 'yar aduwullahi ba, ba zai yiwu ba. To kaga wannan shari'a ce manzo Allah ya take kuma ya taku kuma babu komai kuma Mahmudi ne. Akwai irin wayannan da yawa a cikin addinin Musulunci wanda ake nuna a nuna maka karfin manzo Allah wa huwa shari'u shine shari'u. Duk abin da yake so Allah yana so, duk abin da ba so Allah ba so. Duk abin da manzo Allah ya ce ya so abu shikenan abin ya yi. Duk abin da manzo Allah ya ce bai so ba shikenan abin bai so bai yiwu ba. To ala baitu Rasul sallallahu alaihi wasallama su wa'annan su ne alkawarin jinin manzo Allah shi yasa ake so akwai ali baiti akwai ahli baiti in aka ce ali baiti rasulullah ahli baiti rasulullah to wa'anda suke ciki ali aliyu ali aqilu ali jafaru ali abbas wa'annan ahli baiti rasulullah kenan nisa'uhum dakhiluna fihim suna ciki duk wa'annan to kuma hum shamilun an dauke su gaba ki daya akan ahli baiti rasulullah daga ahli baiti ahli baiti ahlil baiti magana biyu ce amma kuma wani lokaci bugu ɗaya ake masu gabaki ɗaya to dukkan su dai alhamdulillah rahimahullahu Allah ya yarda da su saboda irin yadda yadda manzon Allah ya yarda da su wa tadara ila Allah fi ma islahum yana kaskantar da kai cikin abin da zai yi wajen gyaran su wai karrimuhum gatal ikrami shautan yana girmama sharifai matukan girmamawa ويبرد بهم أشد البرود ينا بنس متقن بي ويتواضع لهم أشد التواضع ينا كذكن تدكي قديس متقن كذكن تدكي duk malaman sufayen duniya masu ɗariƙo banda mutum ɗaya dukkan jikokin annabi Muhammadu ne shi yasa ake artabu da wahabiyawa shi yasa gaba ɗaya suka ce duk abin da ya shafi sufanci ba su yarda da shi ba saboda dukkan su jinin annabi Muhammadu ne dukkansu mutum ɗaya ne shine ibn al-arabi al-hatimi shine kawai ba sharifi ba amma dukkansu gaba ɗaya sharifai ne to wayannan wahajiyawa saboda sanin wannan ya ce duk wani abin da ya zo ta wajen suci ya ce ba su yarda da shi ba saboda ya fito shi yasa muke cewa makiya annabi ne kuma sai a yi ta artabu eh mu a wannan level ɗin kin annabi ne yasa haka in dai abu ya zo ta wajen sufi za ka sun ce ai sufi ne eh ai sufi ne ma'ana sufi yana son annabi muhammadu sufi jinin mafiya yawa sufa izrayen annabi ne to wannan shine kuma ko da ku lura da wani kasar da aka yi na gumi eh, abubakar muhammad gumi da suka yi ja da shi da eh, shehu umaru sanda akan al- a- allura na karya a- azumi da karya abubakar muhammad gumi ya ce karya ne ya wannan abin ya fusatar da shehu umaru sanda ya ibi littattafai guda talatin da bakwai a bayan pikap ya je gidansa da aka zo yana kafa ma dalili sai su to ai wani- ai sufi ne ya ce sufi yar ne ne kafiri ne ya ce a ni ban faɗi ma ba abin da yake son ya faɗan kenan saboda su ka'idan su in magana ya zo daga aka ce mutum sufi ne kawai to magana ya kare ma'ana kana ta'alluki da alibaitu rasulullahi wannan shi ne amma suna ɓoyewa saboda zuhurin malaman da suke ba su kashi a kai eh amma suna ɓoyewa amma wannan aƙidan duk abin da ya shafi sufanci za ka same su su ake kira safinatu nuhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, taraftum fikum shay'ain alkitabu wa itrati na bar muku qur'ani na bar muku ali baitur rasulullah shine itrati wa qila alkitabu wa sunnati wa qila as- alkitabu wa ahli baiti duk ya zo a haka a riwaya a cikin hadisi to wayannan abin da ake nufi dai akan wayannan ne Shehu Tijani shi kuma da ya samu sunayensa a rubuce a gidansu shi dan wani dan wani ne har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a nan abin da ya faɗa ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi da gaske ni ɗanka ne sai ya ce anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan sai da ya faɗa masa uku Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sharifi ne amma ɓoye nasaban sai yi ya faɗi dalilin da ya sa ɓoye nasaban amma ranar da ya fito da nasaban ya yi magana a fili shine ranar auren saida ummul khairi matar saidi abubakar cota da shehu muhammadu habib mahaifin sharif sharif muhammadu habib mahaifin saidi umar a ranar ɗaura aurenta domin mijinta da farko kenan sai dai Muhammadu Habibu jikan Shehu Tijjani ya gaya masa ya ce mai ya ce masa ni ma sharifi ne a ranar nasbata muttasilin bi rasulullahi amma ya ɓoye Eh, a ranar auren ya faɗi wannan kuma takardar ta ranar a rubuce a cikin amma da ga da yawa ba a sani eh da yawa ba a sani ce me yasa ya fi fitowa da wannan nasban na uku ba akan wancan nasban ta sharif saka ya ce wancan sun zo a mul- a s- a suran mulki ne a shariftakan ta bangaren shi sun zo ne a mulki sai danne kansa a mulkin sai ya koma ta wannan hanya sai fito a uku ba wannan duka baki da suna nan sai mutum ya samu dawalata idan mutum yana so ya samu wannan littafin sifili tara na Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, wanda aka yi shi na wanda ya rubuta tafsirin sa zai ga abin da nake faɗa insha Allah in walitaka ta yi ƙarfi to yana da wahala ka samu mutum ba sharifi bane yana da wahala yana da wahala ka same shi ba sharifi ba ne. Allah ka ba mu albarkacinsu. Wa ya ta'addau ma'ahum yana yi musu ladabi a hasarar adabi mafi kyan ladabi wayan sahahum yana musu wayan sahahum yana musu nasiha wayan zukuruhum kuma yana musu wa'azi wayan rashidum ila takhalluq bi akhlaqin nabi su kansu sharifan yana cewa su dawo kan ɗabi'a irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal amal bi sunnati da yin aiki da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana yin wannan har ya yi wa'azi wa sharifan da suke zuwa gidan mutane bara ce su koma su yi sana'a dan addinin yayi daraja su koma su yi noma dan addinin yayi daraja saboda kar su tafi akan haka wannan ba shi ba shi ne ɗabi'an annabi Muhammadu ba wanda yake son wannan shi kuma ya duba jawahirur rasail zai ga wasiƙan Shehu Tijani Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yanda yake musu zagari akan wannan saboda daga yin wa'innan din ne sai aka zo sai aka raina su kuma sai aka samu wa'inda ma ba su bane tunda sun ga irin kyautata musu da ake da girmama su da ake yi to sai su kuma suka zo da wannan suke zuwa suke azabtar da waɗansu to sai aka zo kuma sai ana ganin cewa ai ma ƙarya ne ai ma ƙarya ne kamar yadda mu Allah ya jarabce mu a jazzan- da sharifan ƙarya da yawa eh mu Allah ya jarabce mu da irin wannan anan garin mu kuma ai wannan kusan abin da Allah ya dora mana kenan Allah ya yi mana Allah ya tsiratar da mu da zuriyar mu Allah ya jef- ya fitar da mu daga cikin irin wannan ƙaryan domin abin da manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ƙaryan sharifta wanda ya ƙarya ya ce shi sharifi ne aka duba ga ba sharifi bane duribat qudima ta ya qaribu ila al-maut a dakin shi har ya kusa mutuwa eh man qala sharifun wa laysa lahu nisbatun wanda yace shi sharifi ne ba shi da nasba duriba qudima hatta ya qaribu ila al-maut wanda kuma waɗansu ma yanzu suna zuwa a yi musu sila na ƙarya a rubuta su wai don su zamo haka ba don komai ba kawai saboda su wahalar da mutane Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu wa yaqulu yana cewa ashurafa awlan nas bi irsmi rasulullah in shi tsani su sharifai su ne suka fi mutane cancantuwa su gaji manzon Allah wa yahabbu nas ala mahabbatihim yana kwadantar da mutane su so su wa tawqirihim su girmama su wa tawadu lahum su gaskantar da kai da gare su wa adam ma'ahum su yi musu ladabi wa yubayinu azim majadihim yana bayyana mafi bayyanan girman su wa rafi qadarihim da daukar kan darajar su wa yara anna tawani fi umurihim wa muhabbatin naqasun jinkiri cikin lamarin su da soyayyan su tawaya ne cikin imani eh wala yuhibbu man yana wi'ahum aw yubarihim baya son mutumin da yake kaskantar da su ko ke fito na fito da su au ya halli bi adadin ma'ahum ko kuma ya tsare baya musu adadi wai shaddidin na kira yana tsananta inkari alaman fa'ala zalika ma'ahum duk wanda ya aikata haka tare da sharifa yana yana kin su akan haka radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi mu ma Allah ya yarda da mu mata na bi radahu ya ji da mu dadi da yardansa amin wa min ajli muhabbati iyahum yana daga cikin yadda shautu ne ke son adabaita rasulullahi wa adabuhu ma'ahum da yadda yake musu ladabi tawazuhu kaskantar da kansa li ali qadarihim saboda daukakan matsayin su Allah ya taruk manista sharu min ashabihi baya barin baya barin manista sharu wanda ya nemi shawararsa min asabi daga sahabbansa an yi sa'irum ya ce zai auri sharifiya muhafata ta kasirin fi shay'in min hukuki saboda tsoron karka takaita musu haƙƙinsu cikin shari'a yana hanawa Allah akbar wannan ni kaina ya faru da ni akwai Mala Ahmadu Jikan Sufi na son ne yasa sai shi ya ce karni ya ce karkai ya ce shaujani ya yi zajani To, abin da yake faruwa idan ka auren watakila ka zo ka ci dura mata ashar, to jinin annabi ne kuma, baka ba da haƙƙin ba. To, maimakon ka samu alhairi, inda za ka aure ta ka zamo mijin hajiya na dolar na. Yawwa, ka zama mijin hajiya, dama ba za ka yi wani aure ba sai ita. To, in ta ce zo in aike ka kaje, to za ka fi zaman lafiya ne. saboda in dai za ku yi mubaraza da ita in ta yi fushi to fushinta zai taba halara to wannan ganin da shauta ne ya hana kira ya ce in dai ka nemi shawararsa sai ce a muhafatan ta kasirin fishe min hukukin lati ta jibo alaihi lahum au kuwa fi ba'd hukuki domin ta fada maka cikin waɗansu abubuwa in kai kuma ka ce kana kallanta ne baka kalli jininta ba ai za a yi artabu balle masu sauran hannu su shago kafin an kara an nannaushe ta sai dai aje ta ai ta surutu ko to wannan shauta ne yana hanawa waratu yoman shaddada ala ba'd ashabi sai da Allah araz ne ce wata ran na ga shauta ne yana fada akan saban sa yana arad tazuji sharifata lokacin da yake neman ya aure wata sharifiya fama na abu min dalika ya hana shi wa qala yace in fa'alta in ka aikata fa ana bari'un minka fi dunya wal akhirati ba ni ba kai duniya da lahira kaga wannan yanzu wanda yake gefe yace ka gani to ya hana shi auren to ai aure sunna annabi ne wawa abin da ya gani watakila ya san ba da adalci in ya aure ta bubbuge ta zai ya mutu ya shiga wuta a banza bai sani ba to ko a mu ai an sani wanda ka rayu da shi za ka san mutum mai adalci za ka san mara adalci za ka san wanda yake da hakuri za ka san mara hakuri wani in yayi zai iya daukewa wani in yayi ko ba zai iya daukewa ba to saboda haka in yazo zai abu sai ka ce kar ai ma Allah ji kan shi malam Bello Sufi wata rana muna magana da inda mata ne mun je gaida sai muka kira a Ahmad Gajere muka ce alƙali yace a bakin ku kar ku sake kira shi alƙali ce kar wannan kar ai bai dace alƙa- Ahmad Gajere ya alƙalanci ba wallahi billahi alazim bayan shekara goma sai na gane inda zai alƙalanci zai shiga wuta ni da kaina na gane billahi alazim saboda in ya in ya tafi akan abin da yake so to baya kaucewa to ka ko in ko mutum zai tafi akan abin da kake so hawa mutba'an ne za ta tafi akai eh m- shai shi ma bello yake cewa a bakin ku ni da mata ne mu yake mana fada yace kar ku kar ku dinga yi wannan magana dan kar Allah ya tabbatar bai dace ya zama alƙali ba Eh, haka abubuwan suke to akwai mutane da zaka gansu wanda in aka zo kamar ana manna mar kawai kasan an manna wa mutum an ba shi certificate na shiga wuta domin ba zai adalci ba Mm, hawa mutuba ne yana tare da shi to irin wa'annan abubuwa ana gane to kuma mu'amala balle waliyai wanda Allah yake musu inkishafin barul umuri da yawa saboda tsoron Allah su hasken abubuwa yana faruwa suna gane abubuwa Allah ya kiyaye na'udzu billahi min muhalafatihi muna neman tsari wajen Allah daga sabawa ki ga bace hadaratihi a boye ko a fili wa zalika wannan li ajali an yaka minhum ma yagadibahum wannan saboda tsoron kar wani abu ya faɗa musu cikin abin da zai munana musu wai su abun ya su ya saba musu fa ya gado bi zalika sai wannan ya sa sai da Fatima bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi fushi wai ya gado abaha babanta sai na Rasulullahi ya yi fushi domin manzo Allah ya ce Fatima bintin Nabi sallallahu alaihi wasallam zai fushi da abin da take yin fushi li hadisi allazi akhrajahu imam ahmad fi musnadihi wa tabarani wa hakim fi mustadrak wa bayhaqi an muswar bin mahramata radiyallahu anhu haythu hataba ibnatu al-hasan al-musanna ala ibnatu anni fatimatu bint husayn radiyallahu fa talla lahu bi hadisin fatimatun baba'atun minni ya gadibni ma ya gadibuwa wa yafsidni ma yafsidwa kaga kamar yadda lokacin aka yi hitaba a wannan riwaya na ibnatu hasan eh, al-musanna da ibnatu ammihi fatimatu bint husaini radiyallahu anhu fa atalla lahu bi hadisin fatimatu baba'atun minni ko bib'a ko baba'a ana kiransu duk haka wato tsoka ta ce ya gazibu ni ma ya gazibu wa ya fi ni ma ya fi sirwa wa bi anna inda ibnataha wa zalika ya gazibu wa ya gazibu jaddatiha bir binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam to saboda wannan shauce ne ke magana inda ibnatiha wa zalika ya gazibu ha wannan abin zai bata mata rai wa ya gazibu jaddatiha zai bata wa kakanta rai binta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yar manzo Allah ne fa wafaqa fi'l sayyidina sai ya dace da maganar manzon a shau jani radiyallahu ta'ala anhu wajen hanawa domin mafiya yawa ‘ya'yan shautijani ko maza ko mata sai dai aliyu tamasini mafiya yawa su suke auren juna duk sharifai ne hassaniyai dukkansu sharifawa ne zuriyan in ‘ya'yan daga zaben shautijani zuwa yanzu yana da ‘ya'ya da jikoki sun kai ɗari biyar misali to ɗari uku da hamsin wancan zuriyar ne suka suka aure su eh saboda sh- ita kanta sharikakan tana zuwa da ƙarfin gida eh idan ta motsa a wani abu yana motsuwa eh ba ma sharikaka ba wulaya in ta yi ƙarfi lokacin da kake cikin tafiya a cikin wulaya idan ka haifi yaro yaron yana fita da wannan abun a cikin a jikinsa eh akwai ah, w- wata yar shehu malam dan almajiri fage ah, malam mujita ba suna bani labari wato dan ka kulle ta a ɗaki za ta fito ka kulle ta a ɗaki sai za ka zo ka same ta ta fito eh kuma kofan ka kulle eh kai ka sha wahala eh kai ka sha wahala to lokacin mafiya yawa shehin irin abin da yake tsakanin su da ubangiji ne aka same ta a wannan lokacin to tasarrufin abin yana shiga cikin da balle jinan annabi muhammadu Eh, balle jinan annabi muhammadu eh shi yasa wani lokaci ƴaƴan manyan su kan suna da abin tsoro eh domin za ka gan su ba irin ɗabi'ar su ba irin sauran ɗabi'u ba ne idan suka yi wani abu in abin ya motsa to sai fa a hankali eh sai da rarrashi domin da ƙarfi ba za ka iya dannewa ba saboda an riga an riga ka su abin da wannan ya faru wata rana an ce za ta yi aikin hajji makwabtan suka suna sallama ita ce ni ma zan je an zo shiga jirgi ta ganta tana sau za ta shiga ta ce ni ba ruwana ni ba ta ce ba banki ke shiru da ta matsa da ihu da aka zo aka ɗauki international passport ɗin wancan sai aka kanta ba nata ba ne shi na gaya miki ba ruwanki kin shiga har kai na ruwanki ni ba za su tambaye ni komi ba haka zan shiga haka ne kuma duk akwai irin wayannan ko ba ita kanta kawai za ta ji abin ne yana yiwuwa ba wai za ta karanta wani ismi ba ne da ismin aka same ta ta akwai irin wannan to ya ji nan annabi ya ji nan annabi sai yasa in suka motsa ba za su iya ba kowane abu ne ke yiwa ba manya suna tsoron auren 'ya'yan manya shehu yana gaya mana cewa shehu ibrahim ya so shehu tijjani zangon bari bari aure ayansa daga cikin ayansa sai ya ce yana neman izini zai hidima dai duk hidima da ya cancanta zai amma ban shi haka ya fi zaman lafiya eh kuma duk wanda ya daga ga shi da a yi waɗansu gwaraza to amma kuma akwai kuma wani abin da za ka iya ɗauka za ka iya ɗauka in ka iya ɗauka to ya tana haihuwan babanta eh tana haihuwan babanta za ta haifa maka jingigin wali amma kuma fa kai ma sai kuma ka yi hakuri eh saboda shaddun nasa bala na lanjiya ne su mal amsalu al amsalu fal amsalu abubuwan suna nan da yawa Allah taimake mu kawai feminist sharahu wanda ya nemi wanda ya yi shawara da shi fil haza daga aikata wannan ashabil karim ta ne mai girma wasu laka maslakahu fil ijlali ya shiga mashigarsa cikin ɗaukaka wata azimi da girmawa wa annal masahira surkunta lahum qad yura fi nafsi shay'an min al musawati shi surkunta asali ai mutum yana ganin daidai kafa'a ne ake ganin shi da shi ai ko aure ai kafa'a ake gani kaga ana ganin musawa fa ya hallu bil waqari to ana tsaye da shi da a tafi da shi da natsuwa wa kasiran ma yusa bi tawqirihim da yawa ana yin wasiya wajen girmama su itiramin da tawqiri kaddara su da girmama su wal itiyadu fi ta'zim maqamihim da kewayewa cikin girman makanin su ba da musaharati lahum bayan ka zamo sarkanka ne amma matarka ce da kai amuran in da ka fita tace ka dawo ka zauna ka dawo ka zauna in ka ki ka fita kuma dan goyin ya zo karya ka ga gani ai ba ba ka zo kuma kana cewa muguwa koya ma'abatan an yaran insanu nafsahu saboda tsoron mutum karya ga kansa alan lizalika ya cancanta fahimta minhum yayi aure a kansu kama na kawo minhum kamar yadda aka yi auren da su in mutum ya auren falayara lahumul maziyatu baya ganin irin wannan maziyar ganin mata ce mata ba ta ganin girman mijinta to kai ma zai zama ba za ka ga girman matar ba ai eh mata ba ta ganin girman mijinta abin da yasa mata ba za ta ga girman mijinta ba saboda mu'amalan da ke tsakanin su ne to shi ma ba zai ga girman ta ba in ba ga girman ta ba to sharifiya ce jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kwada mata ashar to ka shiga cikin wani garari kuma daban saboda haka akwai abubuwa daban-daban wanda Shehu Tijani yayi hani akan haka wa yusahifa bi rutbati ma al-aliyya yana matsayinsu maɗaukaki mutum zai dinga walakanta shi wa hadi afatun kalbiya wannan laifi ne na zuciya haka zuciya take wa illatun hafiya kuma illa ne a ɓoye la yura'iha ba kowa ke kiyaye ta ba wa ya tarizu minha ba kowa ke lura da ita ba illa arbabul qulubi sai ma abuta sanin ilimin kalbu sufaye kenan wa min shiddati azimatun yana daga tsananin girmawa da kadarin girman su wa tim da kishinsu alaihim a kansu annahu la yuhibbu man yuhalidahum ala hajjin ba sa baya so wanda zai muhalada da su akan wani abu wa ya khada'ahum balle masu ya yaudare su fi shay'in cikin wani abu aw ya katama anhum nasihatu ko kuma ya koye musu wani abin da ya cancanta ya yi na nasiha wa ya qabahu zalika jatu taqadi yin haka yana munana masa shi kuma yana munanawa kar ayi wa ya kurau fa'ilu baya son ayi haka wal hasilu abin da yake faruwa annan mahabbatahu son da shaujani yake yi li'ali baitin nabawi da alibaitar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata azimuhum da yanda shauta ne ke girmama su amrun azimun da ka ji abin mamaki lam nara mislu li adamin ahli zamanina wa lam nasma bihi a zamanin wa mu ga wanda yake girmama sharifai kamar yadda shauta ne ke girmama sharifai ba ba mu ji ba kuma bal wa shay'un in tare da bihi abu ne wanda shi kadai kadaita da shi wannan mun gani a gadon shau tijani shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba ma na shau tijani ba na shau ibrahim ba ni kuru-kuru na ga wanda ya faru akan shau tijani inyas wanda daga wani sharifi ya zo masa ya buga masa kofa ya ce man wane ne ya ce ana sharifin kudubun ya ce tashin hankali sharifi kuma kudubi ce to da wanne za a fara Eh, ya shigo ɗakin shehu tijjani har gadon shehu tijjani da takalminsa da shi da matansa kuma ya zo kama ya zaunar da ita shehu tijjani ya haka ya sun koyar da kai ƙasa kasan shehu tijjani kai akwai kunya eh wato suna ba shi wahala gashi sharifi ne amma billahi lazi ba daga kai ya kalle su mu za zuwa mana ga in an maka ka shanye na ɗaya na biyu kuwa za ka ta tattala shi a yi waje da shi duk abin da zai faru sai zai faru haka ne eh to kaga wannan irin itiradin wannan na biyu wanda ya faru na zo na ba da hadiya ma kenan shauja ne ce a ji a sallame shi da hadiya za ka je sai ya ce kudin ba zai isa ba dala ɗari bakwai ne a lokacin sai ce sai ce kudin ba zai isa ba sai an ƙara amma ka kyauta ka ce sai an ƙara eh eh kwarai wannan ni ne ni ni da ni ni ne na ba da hadiyan da hannuna ma aka bashi ya ce shi kuma bai isa ba sai an ƙara yau ne ya ce to iya kudin da ke da shi kenan abinda Allah ya bashi kenan ya ce shi sam ya kama ya nadi ya ce ai mahaifiyarsa ne ba ta da lafiya amin mahaifiyarsa an gaya masa ta rasu shekara mai zuwa sai gashi nan kuma ya zo shi ɗin kuma nafsu shai'i kuma na zo na same shi na zo ana artabu da shi an fitar da zai turi ya yace kuma mahaifiyarsa ba ta lafiya wanda ta rasu bara wanda kuma ba ta lafiya to sai suka fara artabu da hafiz sai kai kara wajen halifatul hali yanzu shehu mahi shehu mahi ne yanzu ina zaune kan shari'a na yi shehu mahi da ya janci ai ba bara mahaifiyarsa ta rasu bana kuma ba ta da lafiya sai ya haka ya shafa kai ya shafa kai ya shafa kai shi kuma kai kara ne akan a sallame shi a bashi kuɗi zai koma mahaifiyarsa ba ta wayannan duk suna jure irin wayannan abubuwa amma abubuwa za su yi wannan duk ya faru da ni na gani mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba lallai ai shogran yana girmama sharifai ƴaƴansa ma suna girmama sharifai sosai sosai wani haƙiƙu minhum ta haƙiƙan wata haƙaƙa minhum ta haƙiƙan yana tabbatarwa waya kinan da ya kina wal muhabbatu da soya wa in kanat wasfan qalbiyan ko da ke siffa ce ta zuciya to lama ziyarati ha ana sanin karuwar ta bil ahwali da halaye addalatu alaiha wanda yake nuni akai wal imarat al murshida da kuma imarat wanda yake shiryarwa zuwa gare ta la na'lamu man yuhibbu shurafa ba musan wanda yake son sharifai ba wai azimahum yake girma su fi hada zamani a wannan zamani na sirr muhabbatihi kamar yadda shehu tijani yake son sharifai wata azimihi yadda yake girma su walaysa zalika bi mustagarin fi amsali wannan ba abin da yake kuya bane cikin misalin aikin shehu tijani radiyallahu ta'ala ne wa ma bata alin nabi soyan alin zaita rasul razaqanallahu minha Allah ya azabta mu awfarul hajji mu samu mafi kaso mafi yalwa wa nasibin da dacewa min nata'ijil imanin haƙiƙi shi yin haka yana daga cikin natija na imani na haƙiƙa wanda yake faruwa wa samaratihi kuma da ni'ima wato ƴaƴan bishiyarsa wa kaza sayru hayy siyar al muhammadiyya haka nan sauran sira na al muhammadiyya allati sara ya shaykhana wanda shehu tijani yake kai mimma fi bayani asariha wanda yake cikin bayanin asarinsa wan- wa nashar ahbariha da nashar labarinta ibratun wato ya zama fassara ne ko bayani ne lil mutabirina ga masu hankali wa tazk- wa tazkiratun kuma tunatarwa ne lil muzakkirin da masu wasuwa wannan kenan wa ma akhlaqu dabi'a mun faɗi soyayyarsa da albaita rasul sallallahu alaihi wasallama za mu shiga a halaku rasul sallallahu alaihi wasallama a halaku shautijani waye ma tukayyifu bihi min ausafin wato abu ne wanda a siffa sai da ka siffanta irinsa da shi kawai almajida madaukakiya wal ahlaqul hamida da khulqun hamidatun dabi'a mai kyau allati hiya musammatun ita ce abun ambato bil makarimil akhlaqi ana kiransa makarimul akhlaq irin na manzo Allah abinda dama ake bukata mutum ya samu khulqun hasani makarimul akhlaq khulqun hasani makarimul akhlaq wayya azzaka'u na farko akwai zaka'i akwai fidana akwai shaja'a akwai najada akwai hanana akwai shafaka akwai ra'afa akwai rahama akwai tawadu akwai adabu wannan dole maratibin da ake son a samu a jikin mutum kenan cikin hulqun hasanin ɗari'a idan ka samu wanne kake da shi wanne ka samu zakai ko fidana ko shaja'a akan gaskiya ko najara ko hanana soyayya ko shafaka ko ra'afa ko rahama ko tawadu ko adabi wanne ka samu sannan kuma akwai ulul himmati duk yana cikin makarimul akhlaq shi ulul himma wahiya al-ifaf wasiyana al-ifaf wal siyana kamewa da kuma kyautatuwa wal wafa'u wal fatwa da cika alkawari da fituwa fituwa iya alkaramu fituwa kenan alkaramu karamci idan mutum ya zo ya maka kyauta ya maka kyautan naira goma sai ka masa kyautan gida fituwa kenan wasu ha'u kyauta kamar mutumin da shautu ne ya zo ya tsaya a jikin hemarsa ya ɗauki nauyin ciyar da shi har ya koma ga Allah sai da ya shekara arba'in da wani abu duk shekara na bashi abin da zai ci wal hulmu hilmu wal anatu hilmu tsananin haƙuri halimu ne shine hilmu da anatu yin abu a hankali bitani bitani a tafiyar da abu bitani wal afu da rangwami wal isaru abin da yake so kana so sai ya bar maka wasa fi hawaii abrar kuma duk wani abin da mutanen kirki suke bukata na biyan bukatar sai ce a zartar kawai wa kada karma wallahu ta'ala bi awsatin an siffanta shehu tijani da dukkan wa'annan siffan ma'ana jubila alaiha da shi aka yi shi in aka ce abu jubili ne da shi aka yi ka ba nema kai ba ma a abin ne kawai ke jikinka to wani lokaci dukkan kowa akwai abubuwan da yake faruwa a cikin irin halitta aiki ne ke sawa a gane babu mutumin da za a ce masa ba malami ba ne sai ya gwada ya gani eh shi ne walaisa ala tibri arun finnari hina yi kallif walaisa ala tibri arun finnari hina yi kallif idan mutum ya ce aini Allah bai sa zan zama mai kuɗi ba ne Allah bai rubuta zan yi kaza ba ne sai a ce ka gwada wahalan ne in ka ki tsallin ka ki shiga cikin wahalan to shikenan sai a barka ka amma in an barka dan da ga mutum wani fasihi ne to amma a gidansu ba ba kula shi ba za ka shi da fasahan amma kuma sai ya kare a waka eh haka wanda da an yi masa tarbiyyan abin sai tashi a ilimi sai tashi ko ka same shi in aka je wajen hira ba yadda za ku iya da shi saboda magana tar tar tar tar tar tar tar tar tar zai ta kama ka wanda da an sa shi a cikin wannan hanyar an wanke shi to zai iya ganewa ai malami baya gane malami ne sai yayi eh sai yayi to kuma wahala ne tsallake wannan kujeran ka zo ka ga mutane suna ta karatu Ga- gara kai ta nishaɗin ka kawai kana a tafi can a dawo nan a yi hira a sha rake shi kenan sai ka tafi haka har ka kai ka sha wahala Allah ya kiyaye da yawa da yawa akwai mutanen da in ka dube su inda an sa su akan hanya insha Allah za su fi to sai ya zamo sun yi taurin kai ko kuma soyayya irin na iyaye mata yawa yanzu abin da suka fi yarda da shi haga duk ga baki daya mata da maza sun yarda boko ne in ka sa ɗanka zai taimake ka kuma abin da suka sha wahala in yaran suka yi bokon ba- in suka ba wa duniya ba su ba wa Allah ba in yaron ya yi bokon yana da rai ba zai san ya samu kuɗin ba ba zai taimake shi ba ai bai ba wa Allah ba duniya ba eh ƴaƴan ba za su tausayi su ba ko miskalar zarrace sai dai abokanansu daga su sai ƴaƴansu sai matansu uban yana zaune duk lokacin da ya zo wajen uban sai makale sai zo dan karamin kuɗi ya ta ɓata rai kara tambaye shi ai shi ya ba wa duniya saboda haka Allah ba zai yi da ya ba wa Allah da ya ga girman shi Eh, da ya ba wa Allah zai ga girman shi amma tun da ya ba wa duniya su sai a bar shi da duniya Eh, kuma abin da yake faruwa kenan kuma yanzu abin da duk tallan duniyan nan da ake yi in ka ji an ce jahilai sun fi yawa a ƙasan to ana nufin wanda bai boko bane shine jahili ko ka hadisi alqur'ani su a wajen su kai jahili ne ba ruwan su da na Allah duniyan su kawai suke dubawa eh duniyan kawai eh ya za a yi a ce mutum ya hadisi alqur'ani ka ce ma jahili ta wani hanya ta ina bai ma hadisi alqur'ani ba mutum da ya rubuta sunansa zai rubuta wasiƙa kai ba za ka iya ba sunan ka ja- sunan shi jahili a a iskanci ne kawai eh duniyan ake talli kuma kowa ya yarda duniyan ne Eh, babu wani makarantar da zaka je eh, me sunan makarantar madarasa yawa kaji wani suna ma da ake kiranta madarasa saboda haka ita kudin ta kaɗan ne saboda na Allah ne ana amma na boko ya ninka wannan so ashirin to ko da ƙarya ne to wannan ne ko mai daraja amma madarasa ai ta Allah ce shi Allah ai ba shi an lura da mutanensa ba wayannan abubuwan duk an wanke kwakwalen mutane an wanke kwakwalen mutane wallahi billahi azimi duk wanda ya dauki dan sai ba wa duniya billahi lazi dan ba zai ji tausayin shi ba Allah ya sa ma ya mutun ya iya masa addu'a ta ma ya sa shi a bangaren addini ya nuna masa addini zai san uban shi uban shi ne eh zai san uban shi uban shi ne ya yana nuna muna gani saboda babu abin da zai buya eh za ga mutum ya zo kai, Allah da yake yi Allah ya kubutar da mu Allah ka nisantar da mu Allah ka nisantar da mu eh ba hana boko ba amma addini shine asali eh shine gaskiya in mutum ya san addini to an sami nasara in mutum bai san addini ba ko to an hada shi da ratsai eh Allah ya kiyaye a ga mutum ya tada ikama ya kasa amma kuma gashi director ne Allah ke yi. Wani ma ya ce bai san wai da gaske gadon nan da gaske ne ko kuma kawai wayo ne. Mm, Kawai mutum ya yi wahala tara kudin sa zuwa cewa an ce wai ba waɗansu. Eh, Shi a tunaninsa ma wayo ne kawai ake yi. Wannan ya za su yi su ka- ya za su yi su fahimci Allah. Ga wani da ya rasu a Sakwamin a a Bauchi, wai wani yake cewa wai abin mamaki yadda wani yake displaysation a ce wai ya je ya mutu. Eh, duk wayewar sannan a ce ya yadda ya mutu kaga abin yana kai mutane zuwa ka- kafirci amma kuma nan kuma suke iya yayin su sa kuma za ka je ɗaya ya ce wa babansa ya ce shege baba ashe ya gane eh kuma ba yaro ba babba shi kuma uban sai ya farin ciki wai yaron ya fara fahimta ya gane wannan wani irin rayuwa ce ta dabbanci la yu'rafu aina yadkhulu wa aina yakhraju Allah ya kiyaye. Mm, Allah ya kiyaye, mu, Allah ya kiyaye. Wasu sun ce kuma za a koya wa ‘ya'yansu kama karatun sallah kar a koya musu karatun ilimi don za su zamo za su zamo terrorist, za su yi tsaurin ra'ayi. In a koya musu kawai abin da su iya sallah. To sallan kaji wai. To abin da su iya sallah. Malamu ma ba su iya sallan ba. Eh bubbugawa ake tukunna. Wannan duk irin ideas din in ka ji shi kawai ka san cewa an wanke kokwalin mutane an mai da su kawai I'm sorry. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. In an yi magana su ce an ki boko, to boko eh, zulmani ne, zulmani ne, iyaka magana ce da ita sana'a ce, sana'a ce koyon sana'a ne eh sana'a kuma ba haramu bane dukkan ilimi ba haramu bane amma an fifita shi akan addini saboda a nan ya zama bala'i Eh, fifita shi akan addini shine zama bala'i Allah ya kiyaye fala ma fita alayhi ma futiya lokacin da aka masa fatayi da abin da aka masa adat qurba ila Allah wusulatul hadarati shikenan sai kusanci zuwa ga Allah ya koma gare shi da saduwa ga hadara fa anzala kullan min hadi mahallihi kowanne sai aka saukar da shi a gun da yake wala ma khuliqa lokacin da aka yi ɗabi'a da ajali saboda shi fasarat kullu halillahi sai ɗabi'a ta zama dukkan ta Allah ce wa fillahi cikin Allah fa kana zakahu sai ya zama kwakwalwansa fahamuhu anillahi muradi me fahimtansa da Allah muradin Allah me Allah yake nufi da shi abin da ake so kenan me ka fahimci Allah yake nufi da kai ya kamata duk mutum ya fahimci me Allah yake nufi da shi ya kamata idan mutum yana yawo bai fahimci abin da Allah ke nufi da shi ba to gaskiya iska na wahalar da mai kayan kara. Me Allah yake nufi da kai? Wannan shi ne abin da ya kamata ka tsaya ka fahimta. Me Allah yake nufi da kai? Ka gane. In baka gane abin da Allah yake nufi da kai ba to wallahi iska na wahalar da mai kayan kara. Domin ai sai an haɗu. Inna rabbaka labil mirsadi. Domin sai an haɗu. Sai an haɗu. Za a haɗu. Dole za a haɗu. To kun aka haɗu nan fa ba za ta yi kyau ba. ba za ta yi kyau ba domin da a daku za a ji ba daɗi Allah ya kiyaye na'am wa'an naci bin abu a nat da hankali waye ci kane lil ibadati wajen kyautata ibada shin mutumin da bai iya tsarki ba tsarki wannan idan mutum ya yi bayan gida tsarkinsa daban ne idan mutum ya yi bauli tsarkinsa daban ne idan mazi ne ya fito tsarkinsa daban ne ba iri ɗaya ba ne shin mutum ya iya bambancewa idan mutum ya zo zai bayan gida ya haɗa duburansa da al'auransa yana wankewa a lokaci ɗaya me yake faruwa kaga wannan dole mutum ya gane mutum ya san wannan tukuna tukuna zo bangaren alolan ba yadda ka zo kai mu yawancin alolanmu na gado ne ai mun gani ne ana yi yawa mun ga iyayen mun sun iwa suka wanke wannan uku suka wanke wannan uku su yi kurkuran baki su yi sun shafu su yi sun saru su wanke fuska wannan duk an yadda an an iya shi a zahiri to haka yake haka ake nufi ana son kai takadimin kowanne ka kai shi ga muhallinsa kowanne ka yi gaban akwai abin da ake fitarwa na zunubin da ke jikinka ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawba alaihi salati fa ahsana wudu'ahu kal yawma waladatu ummuhu to ka koma ka dauki wannan tsarin ka tafi da shi idan ka zo kai sallah ka fita daga zunubi domin alolanka manzo Allah ya ce qaddar annal insan anna li kulli insan lahu baran fi baiti yaghsilu fi kulli yawmin hamsa marratin aw kama qala hadha ma'anahu mutum ya karanta a kofar gidansa akwai rafi kullum da kai da kai wanka sau biyar hal yujadu fi jasdihi addanasu za a samu kamborin dauda a jikin shi kullum kai wanka sau biyar to haka sallah take ka gane wannan ka gane me ake nufi da shi ka san me ake so ta dahirin zahir ne ko ta dahirin zahir wal batin ne me ake nufi da shi anat shine ka ji shi a hankali ka san kowanne eh ba ka san lugatul arabiya ba ba ba larabci ne fahimtar me ake nufi aka sa ka akan aiki wa ma umiru illa li abdullah mukhlisan lahu din shine gashi nan dai abubuwa da yawa Allah ya kiyaye wa sabruhu da hakurin sa sukuni tatal majar al aqdari shine sabru shine natsuwan mutum cikin tatal aqdari me Allah ya kadarta maka ko rashi ko samu dukkansu suna tafiya ne tatal a kadari idan ka ga mutum ya samu wannan samun shi kansa bala'i ne a cikinsa eh arziki bala'i ne a cikinsa rashin sama bala'i ne a cikinsa amma wani aka fi so yawa to gashi nan mutane sun fi son shi kuma gashi nan shi yake tsare mutane gaba da shiga aljanna domin a kansa ake maka bala'in imtihani ai eh a kansa ake maka bala'i amma an fi so an fi so kowa ya ce a ai duk yadda za a yi gaskiya a dan bamun nan dai haka haka zai faɗa a bashi in haka bashin ya so a bashi da Allah shi ya san zai kubatar da kansa wai wani ya- dan silima yake cewa wai uwa ta tambaye shi wannan kuɗin fa ya ce a ke dai ki ci kar ki tambaya akwai kura a kansa ke dai ki ci muka je lahira ni na san zan yi bayanin to kusan haka ne ai kowa ma haka ne yanda ya faɗan haka ne in ka karba ka ci to ka san da kai kai bayanin eh ba ruwanka da kura ko daga cikin kwata ya fito in dai kuɗin ne ka zuwa ma ruwa kai masa tsarkin abubuwa akwai abubuwa da yawa wa itimalihi da ɗaukansa qaba'uhu alhawa'ij biyan bukatansa wal autari wa shaja'atuhu quwwatun fid dini wa najadatuhu nusratuhu tariqal mujahidin najada wa sahahu bai'u nafsu ala allahi wa fillahi kaga saha'insa kyauta da nusra kaga bai'a shine ya sayarwa kansa ga Allah wani lokaci yana cikin zikirin Allah salati wa annabi Muhammadu istighfari ma zala ala hadhihi nadwa aw ala hadhihi al-majal yana cikin wannan duka baki da sahau kenan bai'un nafs kaman mutum man ah, wa alladhina yashturuna anfus alladhina inna allaha ishtara min al-mu'minina anfusahum bi anna lahum al-jannah Allah ya sayar ya shi wani abu ne Allah ya yi kuma ya saya wani abu ne Allah ya yi shi kuma ya saya shi ne ran mumin to kai kanka ka sayar wa Allah abin da yake so shi ne bin Allah shi ne bin Allah wani lokaci za taɓa ka kana cikin zikirin Allah a kowane lokaci kana cikin zikirin Allah ai ka san Allah yana so saboda haka Allah ya siye wannan ran a wajenka saboda haka me zai baka bi anna lahumul janna hmm? Allah ka taimake mu wa uluhi himmatihi in kidai ilai amma siwahu yanke da kowane abu sai Allah wa futuwatihi wa fa'uhu bi a- bi mu'amalati maulahu futuwa kenan shine duk lamarin duk alƙawarin da yau Allah sai ya cika shine ma'ana idan ka karbi dariƙa ba a bari saboda fituwa ne alƙawari ne tsakaninka da ubangiji wa kana tilkal awsafu wayannan siffofin dukkan sa tahmidan li hadhihi al-ukhra tana abin godiya ne ga wan ga wat- ga watanta wara qali fi darajatil ihsani maqamatul kubra daga nan ne za ta da mutum maqamul ihsani ta kai maqamul kubra shine kullum maysirun lima khuliqa lahu kullum maysirun lima khuliqa lahu anan ne dan aljanna dan aljanna dan wuta dan wuta yawa ka bi ka shiga ka saba ka fada eh eh darajat darakat ne darajat darakat darajat sama ne darakat ƙasa ne Allah ya kiyaye mu wa min ahlakil karima yana daga cikin ɗabi'arsa mai girma annaji'atul anima wadda take ganewa mai amfani alhanana tausayi shafaka ra'afa rahama la tajidu illa atufan ba za ka same shi ba sai kullum a cikin tausayi ra'ufan mai mai jin kai shafiqan mai tausayi rafiqan mai mai sirin ta yahinu alal muslimin yana tausayi musulmi wai rukul musakin kuma yana ganin yana ganin tausayin miskinai wanda ba su da shi wani ya yake yi da rayuwarsa wani ya yake yi da rayuwarsa saboda haka yayi ko a yi masa haka wai ta dafa alayin yana saurara musu wai jalisin kuma yana zama da su don kar su ga cewa an nisance su wai annisuhum yana yi musu ta'anisi ɗebe musu kewa wai amiluhum yana mu'amala tare da su wa hususan ahalin da fitarati salima balle wanda suke da tunani kubutacce daga cikin su alladina la yajmiruna min sarati mis wanda ba sa koyi abin da ke cikin zuciyarsu min sarati misqalin zarrati ko da kaman kwayan zarra fa kasiran ma narahu yabirru bihim zamu ga da yawa yana musu biyayya wayar faqu bihim yana tausa musu wayar hamum yana musu eh, rahi- rahi- yana jin kansu yana girmama su waya ajibu halahum yana mamakin irin halayensu da ga wani duk abin da ya samu walau kalla sai ka ce alhamdulillah an gama sai kuma Allah ya kai mu gobe yau da an gama alhamdulillah haka za ka gani eh alhamdulillah haka za ka gani hmm? wai sana alaihim bi zahiril gaibi za ka ga yana yabon su a zahiril gaibi sana'an jamil wane na Allah ne wane na Allah ne wane ku yi mu'amala da shi yana da azza- yana da kaza yana da kaza wa ma shakalahu ahadun mardan babu wanda zai kai in rashin lafiya ya same shi ya kai ƙara saboda kunyan Allah wala alaman ko wani ratsaye la tammalahu sai ya lura da shi wa tana bi amrihi ya lura da lamarinsa in dai aka zo aka kai ƙara aka ga halin da yake ciki na rashin lafiya ba za ka ji mutum yana kai ƙara ka san shi mutum kullum gaba ke ɗaya wani lokaci in ka ji kana ta kuka a cikin mutane to su su faye suna ga kada kai karan Allah ne sai kai karan Allah kake a a zuwa taro a kwace ka kenan koya to wani abu ce a- shari'a ta yarda a nemi magani da Allah cikin ku akwai wanda ya san mai magani irin cuta kaza wannan babu laifi duka amma ai wani ciwo ne ya sa ni a gaba ya hana ni sakat eh to za ku kun fara kullawa kenan rashin su'ul kal- kalima na bakinka sai ka je ka tuba ubangiji ba ka sani ba to adamul eh, at-ta'dif wa tadribi to sai ka je kana suka Allah kuma Ah, wa ya- wa ya sako ciwon to wa kake gaya ma ka kai karan shi eh ka kai karan sa saboda ka sufa suke hadiya abu shine da ka ga ai yana yaban wa'inda suke ɓoye irin wa'innan din ba kuma an hana ka bane a'a da ilimi za ka yi tambaya ai annabi ayuba me yake cewa rabbi inni to ai ka gani to ka duba kalma inni massaniya durru ba ka samun ba massaniya durru wa anta arhamur rahimi adabun Sa- annabi musa annabi ibrahim kuma ba da aka zo aka ce za a jefa shi a wuta jibril ya zo yake cewa in taimake ka ya ce dai wajen ka ne ba na bukata ya ce wanda ya jefa ni wanda zai jefa ni ya fi sanin halin da nake ciki fiye da kai tafi abinka iri ɗayan da wancan kowanne akwai kujeransa kuma duk a nan ne ake gane sanin Allah Hmm? to ai a nan ne aka ce yadda za ka iya ganewa annabi Musa alaihi salatu wasallam yake cewa rabbi arini anzuru ilaika an anzuru ilaika Allah ka nuna min ganka in ka zo ka ce ganin Allah ya mutum zai nemi ganin Allah ka taba annabi Musa baka sani ba ya haka ne da ya faɗa kana zamanin jahili ne malamin sa Allah ne kowa ya malamin annabi Musa tun da annabi Musa ya tambaya to ashe abin ja'izi ne ja'izi ne amma sai ga an kamba ma abin ana ta bala'i kuma da ba irin wayannan abubuwan suna nan a ajiye in ka koma malaman mu Allah ya saka musu alheri sun tafi sun tafi akan ilimi in sun ji ka kai abin sun kalle ka kawai sai su ga in kai mai hankali ne ka dade ba ka yin tabargaza sai su gyara maka ce in sun ga kuma nan ne ka tsaya sai ta zalika mabalagaka min al-ilmi sai a kyale ka kai ta tsallan a nan gurin yayin da kake matsuwa za ka zo wajen sai cito shirya abin da kake tunanin ba haka bane ga hanyar da za ka ɗauka ga shi ka tsallaka wannan gadon tukuna kafin ka sa- ka ga- ka gane Allah ka taimake mu na fala ya zalu yazkuruhu ba zai gushe ba yana ambaton su da'iyan lahu yana masa addu'a wa yasalu an halihi yana tambayan halayen sa ta ya kashfa Allahu ma bihi har sai Allah ya yi wa wannan mutumin halin da yake ciki wa ya faraja Allahu anhu ya fitar da shi daga cikin bala'i wa ma asarra za musibatun illa raqqa lahu babu wanda aka zartar masa da musiba a jikinsa sai an ɗaukaka masa riqatun azimatun daraja mai girma haka abin yake waya da ura waya kullahu azana Allah bi fadlihi min bala'ihi amin Allah ya kiyaye mu daga fadalansa daga bala'insa amin fa hadha daidanihi wannan shine irin midanin um, aikin shautu janiyar dilawar da waje ala waje al karim mataqallabahu Allah ya sanya waje al karimi a fuskan zati mai girma shine maj- majuyansa wa masawahu da matabbacinsa amin za mu tsaya anan ina ganin sai mun dawo daga tafiya إن شاء الله أنا من أخلاق العزيمة أنا ذات أشي زمانا إشيرين دهدو Allah ya ƙara mana son manzo Allah ya ba mu ilimi albarka ya ƙara mana son manzo Allah ya ƙara mana fatahi ya ƙara mana nasara ya datar da mu ya samu daga cikin su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulid wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadri midar alladhi salatin tamla wal azala wal abada zamana aw makana madrubatan fi kulli adad bi adad ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha